نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان وتا yau goma ga watan jumadal ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala da karatu a cikin littafin na sifatu salah na sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba ɗan wajiya mun shiga cikin alfasul khamis fasali na biyar wanda malam ke bayani game da at-tahziru min ida'ati salah tsoratarwa game da tozarta sallah malam ya kawo mana wasu ayoyi daga cikin alkur'ani mai girma da Allah subhanahu wata'ala yake razanar da mu yake fargitar da mu game da barin sallah ko game da tozartar da ita za mu tashi ayar da ke cikin suratul muddaffir insha Allah ta'ala malai ce wa qala an ahlin nari hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da 'yan wuta lokacin da Allah yake hikaito mana abinda 'yan wuta za su faɗa idan sun shiga wuta wa qad su'ilu lokacin da aka tambaye su aka ce musu ma salakakum fi saqar ya ku ‘yan wuta me ya shigar da ku cikin wuta wannan ita ce tambayar da za a yi musu ba salaka kun fi saƙar me ya shigar da ku cikin wutar saƙar to abinda za su ce shi ne na farko ƙalulam na kuminal musallina shi ne abinda suke fara faɗa na farko kamar yadda muka yi bayani jiya aya cikin suratun maryam da allah maɗaukakin sarki ya kawo nagartattun bayan allah ya ce wasu mamaya marasa kirki suka biyo bayansu abinda Allah ya fara faɗa wanda suka yi mara kyau shine tozar ta sallah to haka nan su ma ƴan wuta idan an tambaye su cewa me ya shigar da su cikin wuta abu na farko da za su fara faɗa shine lam naku minal musallina ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba wa lam naku nut'imul miskina ba mu kuma kasance daga cikin masu ciyar da miskinai da dukiyar da Allah madaukakin sarki azurta mu da ita ba wa kunna naqudu ma'al kha'idina sannan kuma mun kasance daga cikin masu kutsawa daga cikin masu kutsawa suna shiga cikin abin da yake kutsawa ne cikin saban Allah subhanahu wata'ala wasu daga cikin malami suka ce kuma al-khawdu anan abin da yake nufi shine shiga cikin maganganu wanda mutum bashi da ilimi a kansa mutum ya ranka dannawa yana shiga cikin tattaunawar da bashi da sani bashi da ilimi a kanta to shi ma wannan ɗaya ne daga cikin dalilin da zai sa ɗan wuta ya shiga wuta a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wa kunna nukazzibu bi yawmiddin sannan abin na gaba shine sun kasance ko mun kasance nukazzibu muna ƙaryatawa bi yawmiddin da ranar hisabi ita ce ranar tashin alkiyama ba su yadda da ita ba lokacin da ake gaya musu suna ƙaryata ta ko da sun yadda da ita da baki to zaka ga aikinsu baya nuna akwai yarda da tashin alkiyama irin aikin da mutum zai yi irin yadda yake kai kawansa to lallai idan ka kalla za ka ga a ciki bai yi alama akwai yarda da tashin alkiyama a ciki ba idan mutum ya san akwai wata rana da zai tashi tsirara haihuwar mahaifiyarsa ya je ya tsaya a wani fili allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa mizani a gwada aikinsa na alkhairi da na sharri idan na alkhairin ya rinjaya tafi aljanna idan na sharrin ya rinjaya tafi wuta idan mutum ya san akwai wannan ranar da take jiran sai ta zo da wahala da yawa abubuwan da ake kaga ana yin su to amma ko da mutum ya yarda a baki ya ce ya yarda tashin alkiyama aikin sa sai kaga ya kasa gasgata haka Allah madaukakin sarki ce ba su gushe ba suna waɗannan abubuwa na ƙin yin sallah ƙin ciyar da- ciyar da miskilai ƙin kutsawa cikin masu kutsawa ƙaryata ranar sakamako hatta hatta na liƙinu har sai da yaƙini ya zo mana al-yaqinu huna malamai suka ce bi ma'ana al-maut abinda ake nufi da al-yaqini shine mutuwa ma'ana hatta atana al-yaqin har mutuwa ta zo mana ba su kasance ba suna tozarta sallah suna kin ciyar da miskinai suna kutsawa cikin masu kutsawa suna ƙaryata ranar tashin alkiyama a duniya kenan suna ta yin haka suna gani lalle akwai ragowar ra- akwai ragowar lokaci akwai ragowar rayuwa da ta rage musu katsam sai mutuwa ta daren musu shine hatta atana liqin kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa da annabi tsira da aminci sa'ar tabbata a gare shi wa abudu rabbaka hatta ya'tika liqin kai ta bautar ubangiji ya rasulullah har sai yaqin ya zo maka ma'ana abin da yake raba bawa da bautar Allah madaukakin sarki ya daina shine mai mutuwa ce eh amma in dai mutum ba mutuwa yayi ba lallai bautar Allah madaukakin sarki tana kansa قال يتي وقال تعالى الله مدوكين سركي يتي واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون آية cikin suratul mursalat Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa idza qila lahum idan aka ce da su irka'u ku yi ruku'u la yarka'una ba sa yin ruku'u sai su ki ruku'u sai malai ce ai idza umiru bis salati abinda ake nufi da wannan shine idan aka umarce su da yin sallah la yusalluna sai su ki yin sallah ma'ana ar-ruku'u me ake nufi da ita anan shine as-salah eh a sallah a cikin alqur'ani zaka ga da yawa Allah madaukakin sarki yana kawo wani bangarori na sallah ko sujjada ko ruku amma abinda ake nufi da shine sallah gaba daya ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum kaga irka'u wasjudu wannan sallah ake nufi ku yi ruku'u ku yi sujjada wannan ana nufin sallah to galibi idan aka ambaci wani bangare na sallah abin da ake nufi da shi shine me shine ita sallar gaba daya to daga cikin matsalar da za su samu shine idan aka ce su yi sallah ba sa yin sallah wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ya zo a cikin sahih bukhari daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace annahu ra'a fil manami annahu marra ala rajulin muddaji'i annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gani a cikin baccinsa marra ala rajulin ya wuce ta wajen wani mutum muddaji'in wanda yake a gide a kwance wa idza akharu qa'imun alaihi bi sakhratin a tsaye a kansa kuma ga wani mutum nan da katon dutse marmara ta dutse katuwa a hannunsa ya rike wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi shi wanda yake tsayen yana yunkuri a daidai kansa daidai kan wanda yake kwance ya ya daga dutsen yayin yunkuri daidai kansa fa yaflaghu ra'sahu kawai sai ya buga masa wannan dutsen a daidai kan nasa ya tarwatsa kanki ya lalata shi fayyata da hadahu hajaru saboda haka sai dutsen da ya bugi kansa ya tarwatsa kan nasa sai ya gangara sai ya tafi wani wajen ha huna mala ya ce ya gangara ya nan haka ya tafi haka in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fayyata bi hajara sai shi wanda ya buga dutsen sai ya ƙara bin dutsen inda ya gangara ya tafin fa ya akhudhu ya je ya ƙara ɗauko shi fala yarji'u ilayhi ba zai dawo wajen wanda ya buga wa dutsen ba hatta ya sihha ra'suhu kama kana sai kan da aka fasa aka kwankwatsa shi aka tarwatsa shi sai zo ya tarar da shi ya dawo yadda yake kuma bai taba shi an buga wa kan dutse ya tarwatse ya lalace to amma da dutsen ya gangara ya taba ya taba dauko dutsen kamin ya dauko dutsen ya dawo dutsen kan ya dawo yadda yake Allah madaukakin sarki ya mai da shi yadda yake thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula sannan sai ya koma wajensa ya ƙara daga dutsen kamar yadda ya a karan farko ya ƙara buga masa a kansa kan nasa ya ƙara tarotsewa ya ƙara lalacewa fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anhu sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tambaya game da wannan mutum wannan mutumi wanne irin abu ya haka ake masa wannan azaba haka wanne irin aiki ya zakewa yake fuskanta irin wannan hukuba haka faqila sai aka ce da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi innahu ar-rajulu wannan ai shi ne mutumin da ya akudul ƙur'ana yake zuwa ya koyi alƙur'ani fayarfubuhu sai ya watsar da alƙur'ani ya daina karanta alƙur'ani ya daina mu'amala da alƙur'ani kwata-kwata ya ƙaurace wa alƙur'ani wa ƙalar rasulu ya rabbi inna ƙaumi ta hazu haza alƙur'an mahajura to irin wannan ne in aka ce a arrabdu a nan wajen abin da yake nufi da shi shine watsar da alkur'ani ta yadda mutum ya iya alkur'ani ya koya amma ya daina karanta shi ya daina aiki da shi ya daina mu'amala da alkur'ani wannan shine abin da ake nufi da arrabdu ba abin da ake nufi mutum ya haddace alkur'ani kuma ya je ya manta shi ba a baya yan uwa na fata an fahimta saboda haka bai kamata ba bai kuma dace ba a matsayinka na musulmi ka haddace alkur'ani ka bari ya gudu wannan baka kyauta ba eh amma babu wani hadisi ingantacce da yake nuna cewa akwai wata ukuba ta musamman da aka tanada ga wanda ya je haddace alkur'ani kuma ya manta shi babu wannan to amma dai bai kamata ba kai kanka ka san bai dace ba ka haddace alkur'ani ba karamin alkhairi bane zabar ka Allah madaukakin sarki yayi a cikin miliyoyin mutane ba ka haddace alkur'ani dan ba kowa Allah madaukakin sarki yake aje wani littafi mai tsarki a cikin kirjinsa ba sai wanda Allah ya zaba to kaga Allah ya maka irin wannan ajiyar a ce ka bude ka bude kirjin ka zubar da ita baka kyauta ba to amma abin da ake nufi da arrabu anan shine ka iya karatun alqur'ani sai mutum ya dina eh mutum kwata kwata yanzu akwai waɗanda zaka ga idan azumin fara ramadan ya wuce shi da karatun alqur'ani wallahi ya manta wallahi a cikin al'umma ma akwai wannan da yawa idan aka ce ramadan ya wuce shi ya da ya dauki alqur'ani ya karanta to fa shikenan sai wani ramadanin kuma idan Allah ya kama dare da lafiya ramadanan ma kuma za ku ga duk yadda mutane suke ta kokari wani ya sauka sau biyu wani sau uku wani sau biyar wani sau kaza wallahi wani sau ɗaya ma ba ta samu ina gaya muku Allah musulmi ne saboda kawai hada-hadar neman duniya su ta ɗauke mai hankali harkokinsa na kasuwancinsa da abubuwa ya fi sun ɗauke mai hankali bai zai iya zama ya karanta alƙur'ani ba mafi karanci mafi karancin ka zauna ka karanta alƙur'ani kullum a rana izu biyu kamar ramadana ya wuce za ka sauke alƙur'ani ko da sau ɗaya ne amma wannan ya gagare shi izubi kawai a ramadan duk albarka wannan lokaci duk yadda za ka ji wannan lokaci ba ka gajiya wajen ibada amma wani ya yi nesa da alkur'ani to duk mutumin da ya watsar da alkur'ani ya kasance alkur'ani ba abokinsa ba ne ba abokin mu'amalarsa ba ne lalle yan uwa ya sani cewa ɗaya daga cikin abin da zai same shi idan allah maɗaukakin sarki idan ya shiga cikin kabarinsa wannan fa azabar da ake faɗa yan uwa azabar kabari ce ba ta lahira ba azaba ce ta barzakh wannan kafin mutum ya je lahira ne a'a idan aka sa mutum a cikin kabari ne kafin Allah ya tashi kiyama sa irin azabar da za a yi masa kenan shine Allah madaukakin sarki zai wakilta wani wani mala'ika a kansa da katon dutse a shimfada shi mala'ika ne ya ringa daukar dutsen ne yana rankwatsawa kansa yana rotsa kansa kansa ya digargace sannan mala'ika ya tafi ya dauko dutsen kamar ya dawo Allah ya kara mai da kan yadda yake a kara bugawa haka za a yi ta masa Allah kiyaye Allah kiyaye lalle ƴan uwa mu yi kokari duk yadda zamu yi maga Qur'ani ya zama abokinmu eh babu babban aboki babu abban babban aboki khairu jalisin eh kamar yadda mai mai shatibi ya faɗa khairu jalisin kamar alqur'ani ka abokanci alqur'ani wallahi zaka ji dadi a rayuwarka duk wata damuwa da bakin ciki da kaza da kaza wallahi sai ka samu ragowar su 100 bisa 100 ina ga muku wannan sai ka ji yawan bakin ciki yawan damuwa yawan kunci wallahi sai ka yi kaura da shi sai dai jefi jefi irin na dan adamtaka wanda ba za ka iya raba kanka da shi amma haka ba ka rinka jin kunci ka ji ka damu ba abinda aka yi maka da wahala dauki alqur'ani ya zama abokinka ka gani ka rinka karanta alqur'ani kullun kullun za ka yi mamaki sannan abu na biyu da yake aka yi masa wannan azaba shine wa yanamu anis salatil maktuba yana yin bacci game da salloli na farilla za a yi sallar farilla sai je kwanta ya baccinsa sai ya gada ma sai ya tashi ba ana nufi baccin da ya ɗauke ka ba da ganganci ba har lokacin sallah ya shiga ba wannan ba shi wannan ai shari'a mata baka uzuri ko annabi ya ce man nama an salatin auna siya falyusalliha idza zakaraha fa zalika waqtuha idan mutum yayi bacci bai sallah ba ko ya manta ta saboda wani uzuri to da ya tashi sai ya sallaci sallar a lokacin annabi ce ko da lokacin ta ya fita shi a kansa wannan shine lokacin sallah a wajensa ya sallaci sallah a lokacin ta shari'a ta bashi uzuri amma mutumin da ya riga ya san cewa yanzu in ya kwanta karfe sha biyu sai ya kwanta ya san kuma kafin ya tashi an yi sallah azhar shikenan ko karfe uku da wani abin sai mutum ya kwanta ya ce zai bacci kafin ya tashi an yi sallah la'asar to irin wannan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake nufi idan mutum yana wannan sai ya kokari ya tuba kuma ya gyara idan bai daina ba to annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce ga irin azabar da za a yi masa wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu ta'abir babu ta'abiri ru'ya ba'da salati subhi wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam malaici annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba mu labari anna man lam yuhafiz ala hadhihi salawat wanda duk bai kiyaye waɗannan salloli ba na farilla da Allah madaukakin sarki ya dora masa na wajibi falaysa lahu nurun ba shi da haske wala burhanun ba shi da wata hujja da zai kare kansa da ita ranar tashin alkiyama wala najatu ba shi da kubuta a gaban Allah ranar tashin alkiyama yawmal qiyama ranar tashin alkiyama wa yuhshaw sannan za a tashe shi ma'a a'immatil kufri tare da jagorori shugabannin kafirai ma'a fir'auna tare da fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qaruna wa ubay ibn khalaf da ubay dan khalaf ai mun karanta hadisin ya gabata ko hadisi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda mun karanta shi a baya malam kawai maimaitawa ke yi saboda bayani yake akan razanar da mutum idan ya tozarta sallah to lalle ya kamata a kawo hadisin anan shi sa sai maimaita shi anan wajen fattaqullaha ta'ala mal yace mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wa aqimus salata mu tsaye da sallah wa hafizu alaiha mu kiyaye sallah fi awqatiha kuma ƴan uwa mu rinka yinta akan lokacinta wa addibu auladakum alaiha mala yace sannan ba mu kadai ba mu ladabtar da ƴaƴan mu akan yin sallah mu zaburar da su akan yinta mu tabbatar lalle ƴaƴan mu suna yin sallah kuma suna yin sallah yadda ya kamata wannan dole ne ba zabi bane wannan wajibi ne akan kowanne ɗaya da Allah madaukakin sarki azarta shi da ƴaƴa maza ko mata dole ne wallahi ga suna yin sallah in ba haka ba shi sallar da yake zuwa yi a masallaci ta tashi a banza ina gaya muku wannan yan uwa in ba haka ba shi sallar da yake zuwa yi a masallaci wallahi za ta tashi a banza dan amana ce Allah ya dora masa dole ne idan ya tashi sai ya kula da ta wadancan ku anfusakum wa ahlikum nara dole ne bayan kai kai kokarin tsamar da kanka daga wutar to sai ka tsamar da iyalinka amana ce Allah ya dora maka in ka san ba za ka iya kula da 'ya'yanka ba da matanka ka ɗora su akan tafarki mai da to tun farko ma ka kai auren shi ne kawai tun farko kada mutum ya aure sai mutum ya zauna shi kaɗai singil ɗinsa ya ta gaura ta kasa ya rayu aka yi mutu aka babu wanda zai ce ya saba Allah matuƙar mutum ba zuwa yake ya zina ba bai saba Allah ba babu abin da ba abin da amma mutum ya yi auren ya tozarta abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na amana to wannan kuma akwai bala'i a kai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malam ya ce fa'innan nabiya sallallahu alaihi wasallam a marakun saboda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya umarce ku ya ce muru auladakum bisalati wa hum abna'u saba'i sinina wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashirin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce muru auladakum ku umarci ƴaƴayenku wannan umarni ne annabi yake ba mu duk umarnin annabi kuwa wajibi ne idan ba wata karina ce ta zo ta kautar da shi daga wajibci ya kuma wani abun ba wajibi ne dukkanin wanda yake da ƴaƴa annabi ya ce ku umarci ƴaƴanku da fara yin sallah wa hum abna'u sab'i sinina tun suna shekara bakwai ba ana nufi idan yaro yana ƙasa da shekara bakwai kada ka umarce shi da sallah ba a kwata-kwata hadisin baya nuna haka abin da ake nufi shine lokacin da zaka fara sa ido sosai ka fara dora yaranka akan tafarkin sallah da yayi shekara bakwai to ka tabbatar kullun sai yayi sallah eh da lokacin sallah yayi duk wasan da yake tunda yaro karami ka san shi da wasa yana balle yana ga yana yanta bari ji ayi sallah ku je ku yi sallah ku zo ku ci gaba da wasan shikenan ba ka da yaro wasa eh ba a hana yaro wasa an kace ka hana yaro wasa kuma zaka takure kwakwalwarsa dan shi wannan wasan a wajensa kamar kasuwanci ne a wajenka ka yadda kake gani ba za ka iya zama a gida baka fita ka nemo ba to yaro ba zai iya ba wasa ba ka zo ka takura yaro a waje ɗaya kace ba zai wasa ba a'a ba a haka za ka takure ƙwaƙwalwarsa kuma ya- ya zama wani iri to sai ya ce masa ya je ya yi wasa ya je ya yi sallah an yi sallah sai ya je ya yi wasansa annabi ya ce wadribuhum alaiha ku dake su akan yin sallar wa hum abna'u ashri din sun kai shekara goma ma'ana idan yaro kai shekara goma baya yake yin sallah to annabi ya ce a masa bulala a razana shi kirawo shi a ce kai in na ƙara gani lokacin sallah baka sallah ba sai ne maka bulala sai lokacin sallah sai ba sai a kirawo shi a ce to kawo hannunka sai a masa bulala sai dan ji zafi zafin nan da ya ji gobe idan lokacin sallah sai ya tuno a masa bulala sai ya je ya sallah wannan horo ne ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayi ne kuma da jinka irin na addinin musulunci ina fata an fahimta aga duk wanda yace an ce a daki eh, an ce a daki yaro ya ki yin sallah a ce a yi musulunci ba shi da tausayi to wannan kaga bai san abin da yake ba ina fata an fahimta don wannan yana ɗaya daga cikin eh, barbarar tunani da da turawan yamma suka yi mana yana ɗaya daga cikin barbarar tunani da suka yi mana akan cewa yaro yana da yanci kada a takurawa yaro idan ka fa- in ka fara in ka fiye takurawa yaranka a- a waje zai waya kawai sai dai kaga yan sanda ce menene ce danka ne kirawo kana takura masa kana masa kaza sai ya ce eh to ayi hakuri na daina in ka ce ka daina shi kenan in ka ƙara ya kira to sai an tafi da kai dan ka fa da kai fa wanda idan ya shiga cikin wani hali kai Allah zai tuma amma yanzu yanzu huku- hukumomin ƙasar turai sun bi ga yanci da shi kuma ba wai wa- ba inda yaron zai je ya rashin mutuncinsa babu komai su ba su damu abinda suke so shi ne kada ka kada ka takura shi ka ce sai wani abu da kake so to irin wannan mugun tunanin an fara kwaikwayon sa an fara aro shi a shigo da shi cikin an fara shigo da shi cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin cewa ai addinin musulunci ba shi da tausayi idan me za a ce yaro dan karami a dake shi a bashi kawai abin da ya ga dama abin da ya ga dama Allah madaukakin sarki ya samu dace ayi wa yaron tarbiyya ta hanyar da zai gane mahimmancin sallah yaji yana santa a ransa shi ne ya fi sama da a yi masa tarbiyya a kan bulala ma'ana a yi masa tarbiyya yaji yana son sallar a cikin zuciyarsa da kansa zai tashi je yayi ba sai an ce masa wani tashi ko amma bulala ba ya fa akan a ce sai ya ga bulala zai je yayi ba haka bane dan yara da yawa irin wanda idan suka taso wani yaron sai kaga wallahi ko an tashe shi ko an tashe shi akwai irin yaron da na sani an- idan an tashe su zai su sallah sai su je kofar ɗakin sai su ji jiga da ruwa sai su koma su kwance su idan mahaifin ya dawo sai ya ɗauka ga ruwa na sun yi alwala sun ta- sun tafi masallaci nan ko suna ciki suna bacci saboda ha'inci to amma idan a ce sallah a zu- a zuciya su take ba ba zai haka ba yanzu akwai zaka ga muna sallah da ƙananan yara ƴan musi musi yaro ɗan shekara bakwai goma za ga duk sallar asuba da da- da shi ake yi. to kaga irin wannan yaron saba masa da ita aka har wata rana idan bai- ba a tashe shi ba idan ya tashi zai ce da babansa me yasa ba a tashe ni ba saboda ya saba zuwa masallaci to abin da ya kamata kenan ka tarbiyyanci yaranka akan ya san mecece muhimmancin sallah gane wata abace mai muhimmanci duk abin da ake sai a bar shi sai a je a yi sallah Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi akhrajahu Abu Dawuda fi kitabi salati bab- babu mata yumaru al-ghulamu bis-salah فمن منكم راع- راعى هذه الأمانة التي حملها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم malai ce waye daga cikinku yake kokarin kiyaye wannan amanar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya masa a ya dora masa waye daga cikinku Allah ya ba mu iko kiyaye malai ce aktharun nasi an hadha ghafiluna da yawa daga cikin mutane game da wannan yace sun gafala babu ruwansu da tarbiyyar ƴaƴansu akan kiyaye sallah lakinnahum ila amwalihim wa hutamid dunya muntabihuna malai ce amma zaka gansu ila amwalihim izuwa ga abin da ya shafi dukiyoyinsu wa hutamid dunya da tattara abin da yake zai tara musu duniya abin da yake ya shafi duniya muntabihuna a fadaki a fadaki sai sun san komai ba sa ba- ba ba sa manta wani abu- wani abu akan abin da ya shafi lissafin dukiyarsu ba sa nawa wajen tattaro duk lissafin da yake da alaƙa da neman duniyarsu ko abin da yake da alaƙa da kasuwancinsu za ka ga mutum duk wani abin da ya shafi kasuwancinsa da sauransu da mahimmanci yake ɗaukarsa da mahimmanci ƙwarai da gaske wani zai fita tun safe ya je ta kasuwanci ta kasuwanci ta kasuwanci har dare sai dare ya yi ƙarfe tare ko ƙarfe goma zai dawo gida idan ya dawo gida yaransa babu ruwansa sun yi sallah ba su yi sallah ba suna zuwa makaranta ba su ba ruwansa kawai in ya kwanta ya tashi da safe kuma ya tashi ya ƙara fita haka za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi tun ana shekara talatin arba'in hamsin sittin har su kuma a haka kuma ƙarshe wannan duniyar da ya ta ƙoƙarin tarawa wallahi ba ta da amana haka haka zai kwanta kuma ya mutu aji abin shi a cikin kabari haka zai kwanta ya mutu aji abin shi kuma duk wannan abin da ya tara matsala babu wanda za a tambaye shi a ciki a ce me yasa baka fita ka tara me yasa a'a abin da za a tambaye shi ne wannan yayin nasa da ya tozarta wannan addinin nasa da ya sakaci da shi shi za a tambaye shi akai malaci yasharuna al-laila wan nahara suna raya dare da ranar su yinin su da dare suna hana idan su bacci litanmiyati hadha al-mal dan su ga sun fada da duke su duke su ta ƙara yawa thumma yad'unahu sannan kuma ƙarshe ita wannan duke sai kaga sun kyale ta sun batta liman yarithu liman yarithu ga wanda zai gaji su min ba'dihim a bayan su ƙarshe ne duk duke da mutum ya tara sai kaga ya tarawa ya tara shi bai wani more ta sosai da sosai wani zaga lokacin ma da duke ta fara zuwa da yawa sai Allah ya dauke kayansa shikenan dan ba ita ka zo tarawa ba akwai abin da Allah ya halice ka dan shi idan ka mai da hankali ka yi shi shikenan amma ka tsaya tara duke shikenan ita dukiyar ita dukiyar haka mutum zai mutu ya batta anan wajen wa hum ghafiluna an auladihim an auladihim suna gafale suna gafale rabkane game da 'ya'yansu allazina yakununa qurrata a'yunin lahum wanda sune ya su kasance sanyin idaniyarsu fi duniya wal akhirah a duniya da lahira idan mutum ya tsaya ba ɗansa tarbiyya mai kyau wallahi zai ga amfanin wannan tarbiyya tun a duniya ballata na aje lahira tun a duniya zai gani idza salahu idan suka idan suka zama nagartattu ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idza matal insanu idan mutum ya mutu in qata'a anhu amaluhu aikinsa duka ya yanke ladansa da yake zuwa gare shi gaba ɗaya ya yanke babu wani abu da ke zuwa na lada wajensa illa min salafatin sai ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku illa min sadaqatin jariyatin sai daga sadaka wacce take mai gudana sadaka da mutum ya mai gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi da mutum ya bari ake amfanuwa da shi a bayansa ka ba da ilimi bayan ka a ci gaba da amfanuwa da shi aw waladin salihin ko ɗa nagari ka ji ba ko ɗa nagari ya da'u lahu da zai maka addu'a zai maka addu'a ka bar ɗa wanda kullum zai tana kai ce Allah ya ji kan baba na Allah ya gafarta masa eh ba irin ba ina nufi irin addu'ar Facebook da da mutane suke yi ba sai mutum ya shekara sai ya tuno ya ce Allah ya ji kan baba maybe idan maybe zai sallah goma bai bai rako babansa gafara sau ɗaya ba amma saboda mutane su ce amin sai ya ce Allah ya ji kan baba to ba irin wannan addu'a nake nufi addu'a ta gaske wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira irin wannan addu'a nake nufi yawa ka bar dan da zai rinka maka addu'a ka bar dan da zai rinka tuna ka yana gani lalle kai masa gata da kai masa tarbiya ka sa shi a makaranta ka sa shi a makarantar boko da ta da ta addini kai masa tarbiya ya san yanzu ya zama mutum wanda za a yi alfahari da shi a ko ina a duniya ka zama haka to wannan shine danka zai alfahari da kai wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul wasiya babu ma yulhaqul insanu min athawab afala takhafuna ayyuhal muslimuna min hadhihi almas'uliyya malai ce shin ba za ku ji tsoron Allah ba ya ku musulmai game da wannan nauyi da Allah ya dora akan ku afala takhafuna ayyakuna ayyakuna iqabukum ala tarki tarbiyati auladikum shin ba ku tsoron ya kasance ukubar da Allah madaukakin sarki zai muku game da barin tarbiyyar ƴaƴanku ay yakunu min al'aqina lakum jaza'an wifaqan irin ukubar da Allah zai waɗanda suka yi sakaci game da tarbiyyar ƴaƴansu shin ba sa jin tsoro ya kasance ukubar ta kasance Allah ya sa ƴaƴansu zamto masu munana mu'amala tsakaninsu da iyayensu su kasance aquna masu kin yin biyayya ga iyayen nasu Allah ya musu jaza'an wifaqa sakamako daidai aikin su wannan da yawa shine ke faruwa idan mutum ya yi sakaci da tarbiyyar ɗansa ya ƙi kulawa da shi sai ya ga ɗan wanda zai fara dawowa kansa ya ciwo mutunci shi ne mahaifin kenan wallahi kuwa ya yi sakaci da shi ba ruwansa da shi wani ya wulaƙanta baban yaron ya wulaƙanta yaron duka akwai wannan mummunan ƙudurin a cikin zuciya yaron haushin babansa yake ji wallahi akwai yara da yawa haushin iyayensu suke ci wallahi ko nan wani ya rubuto min tambaya yake cin dan Allah malam ina tambaya akan shin yanzu babana idan na daina kula shi na daina gaishe shi wai bai laifi ba wai saboda shi ma bai kula da shi na ce ka yi laifi mana laifi kai babba na ce babanka ai babanka ne duk yadda ya zamto babanka ne ko me babanka ya yi maka dole ne wallahi ka masa biyayya shi abinda Allah ya dora masa na wajibi yana kansa yake saukewa wannan bashi da Allah sa Allah zai kama shi akai wannan zai iya masa sanadin shiga wuta amma kai da da ya sanadin zuwanka duniya wannan dole ne kai masa biyayya dole ne ka bi shi to da yawa daga cikin abinda ba mu sani ba shine wallahi galibi kaga yara ba sa jin tausayin mahaifansu kaga wani an yi an yi taimaka babansa wallahi yaki an yi an yi yaki ba fa wai ba fa wai shi yaje taimaka masa a'a ana ta roƙon sa babanka fa yana cikin wani hali yaki me dalili in ka je ka tambaya akwai wani ba ƙasa Allah ba haka kawai bai tsaya kula da shi ya mutum ya tsaya kula da tarbiyyar yaransa ƴan uwa ba wai ka ba yaranka ci da sha da tufafi da magani shine tarbiyya kadai ba wannan nau'i ne ko bangare ne tarbiyya amma suna da haƙƙi ka kula da ruhinsu ruhinsu shi Allah zai kalla ya ba su aljanna ko ya sa su auta to wannan shi yafi kamata ka kula da shi suna kiyaye addini suna kiyaye mu'amala suna wannan shi ya kamata ka ringa dora su akan sa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai yace inna man la yura'i haqqallahi haƙiƙa wanda duk bai iya kiyaye haƙƙin Allah ba fi tarbiyyati auladihi akan tarbiyya 'yansa يوشك ألا يرى ألا يراعوا حق الله فيه إذا كبر ومات ما لتي تو يا كساتا سما ƴaƴan su ki kiyaye haƙƙin Allah madaukakin sarki a kansa lokacin da ya girma har ya mutu idan mutum ya kiyaye haƙƙin Allah madaukakin sarki a kan kansa da kan ƴaƴansa to su maza ga Allah madaukakin sarki zai sallada ƴaƴan nasa a kansa sai ga ƴaƴansa ba sa masa biyayya haka mutum zai mutu da takeici da bakin ciki Allah maɗaukin sarki ya shirye da fa alaikum ayyuhal muslimuna malai ce to ya wajaba tilas ne akan ku ya ku musulmi an tarubbu auladakum da ku tarbiyanci ƴaƴayanku ma damu na sha'an matakar suka taso suka fara girma ya taqabbaluna ala mahabbati salati ta yadda za su karbi soyayyar Allah maɗaukakin sarki wa mahabbatal hudur ila al masajid da kuma su ji suna son zuwa masallatai a cikin zukatansu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace don uwa sai mu dakata an insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi fasali na gaba abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu